إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana mawafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana mawafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa da musu da biyu tsira gare mu farko sigina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi sabon kitabu an kare wasan kitabun wanda ya gabata abinda ya shafi watan sallah ma'ana sahau da sahau aka kare kitabun sahau to da ka yanzu mu tsaya cikin kitabu
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda imamu bukhari ya saba duk zai buɗe kitabu sai ya fara da basmala بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كذا
كتاب الجنائز كتاب الجنائز وان الكتاب yana magana akan hukuncin jana'iza abin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan kitabul jana'iz bayan ya kawo an kare kitabus sala kaga can duka abin da ya shafi sallah ita janaza wata shi wanda yi wafati duk abubuwan da shari'a ta tanada a yi mai a yi mai wanka a yi mai likafani a shafa mai turare a ji a binne shi to duk ayyukan da shari'a ta tanada a yi mai babu wanda ya kai sallah ciki saboda ita sallah ita ce kai tsaye nema mai gafara da rahama da jin ɗaya wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala to kaga kenan duk abin da ya shafi mamaci ba kamar sallah to don haka bari a ɗauko a fara da watan kitabul jana'izi ya biyo watan kitabul sala tare da abin zai bada mamaki an shiga tsakanin sallah da zakka da kitabul salati sai kitabul zakka haka Allah tabaraka ta'ala an bace su cikin alqur'ani aqimus salata wa atuz zaka aqimus salata wa atuz zaka iqamis salati da ita'is zakati a cikin hadisi kuma sai ga an shiga tsakanin da ahkamul jana'iz hukunce hukuncen janaza saboda cikin janaza din akwai wani abu mai alaka saboda za a yi sallah ciki da aka sai aka ce kitabus salati an kare kitabun da ya nufi kitabun jana'iz ta kitabun jana'iz sai ya biyo bayan kitabun salati saboda duk cikin abubuwan da za a yi ma shi wanda ya yi wa fati babu kamar sallah da aka sai ya biyo bayan shi sannan kuma ita sallah wasu malamai suka ce dalilin ya haka watan shi dan adam hali biyu yake imana halin rayuwa ko na halin mutuwa to a cikin halayen kowane hali yana da wani abu da aka dora na ibada da ta shafe shi in yana raye to a dora mishi yi bauta Allah ya yi sallah ya yi kaza ya yi kaza to in ya yi wafati kuma to yanzu akwai wani abu da ya shafe shi ko da ba shi aka dora ba to an dora a yi mai wani abu na ibada da ya saba yi ita ce sallah sai aka waro a zama ibada ta ka ce to in ya rasu ai mai sallah saboda haka don akwai sallah a cikin karun jana'in sai ya zamo alaƙar wannan kitabu da littafin da muka gabata kitabun jana'iz wannan littafin kenan na hukuncin janazoza
باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله باب في الجنائز مبا مبا من ما باب أو أن نسخ باب باب سيدي كتاب الجنائز باب الجنائز باب في الجنائز باب في الجنائز وأن باب هنا مجانا كان كنت الجنازة me ake ce ma janaza janaza kaga can ya ce jana'iz jam'i ne na janaza to me janaza yace janaza ana karanta shi da fathan fathan jimi a ce ja janazatu wato shi wanda ya wakatin yana dauke cikin annashin nan wannan annashin to sunan shi yanzu janaza shi din to shi abin annashin da yake dauke da shi shi kuma a lokacin da yake dauke da shi sai a kira shi jinaza jinaza shi annashin da ke dauke da mamaci shi kuma mamacin yanzu sunan shi janaza amma malamai suka ce in bai kan wannan annashin ba a kiran shi janaza sai an dora aka annashin duk wanda zai kira shi yanzu sunan shi janaza janaza kenan abin suturtawa abin suturtawa ka gan shi za a gan shi lullube sannan kuma za a je wani wuri a lullube shi a rufe shi to janaza kenan in shi wannan annashin ba mamaci kai yana empty ba a kira shi janaza sai a kira shi na ko sariru wasu ma sun ce ko na ashirin ba a kira shi sai akwai mamaci a bai janazatu da jinaza bambancinsu wannan lilmayyiti alal na'ashi wannan kuma lin na'ashi hada kawun yusufi wannan shi ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله wannan babi na magana akan hukunce-hukuncen jarara da kuma sai ya fara da man kana akhir kalami da wanda hukuncin wanda karshen magana shi ya zama la ilaha illallah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah wanda karshen magana sai ya zama la ilaha illallah kafin ta duniya daga ita shi duniya lokacin fita shi duniya magana shi ta karshe a duniya la ilaha illallah eh aka ce to har ba a ji an ce Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce to abin da yasa saboda ita kalmar shahada ta zama alami gare ta shahada ta yi ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi to amma sai ta sanu da ana ce la ilaha illallah in an ce la ilaha illallah akwai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ciki to ala ayyati hala ko ya faɗi haka gabaki da ba wanda Allah zai ma'arzikin ya zo wa ba ya ce la'ilaha sai wanda yake da imanin cikakke Allah ya karbi imanin shi kuma mai cikakken tasdiki tsakanin shi da mazaɓar sallallahu alaihi wasallam ko ya ce Muhammadu Rasulullah ko bai ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba an san duk wanda ya yi wannan arziki ba to mai Muhammadu Rasulullah ya ce zuce shi wanda ya zama to wannan malamai suna da maganganu biyu a ciki فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وصنع قلن وانجا يرى أكل لا إله إلا الله يموت أكل لا إله إلا الله بيتنزع بعض توشي أكي نفي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله wanda ya zama kaga tun da ya ce la ilaha illallah ya imani da Allah to bai taba canza wata wani abun sabanin la ilaha illallah ba mana bai yi rita ba bai fita musulunci ba yana kan ahadin la ilaha illallah har yau ba ce to shine ake cewa menene hukuncin shi duk da a tarjamar bai faɗi jawabi ba kace man kana akal kalamin la ilaha illallah kawai bai cikko shi da halin janna a cikin aljanna kamar da mun cin ciki kaga sun ce man kana akal kalamin la ilaha illallah wanda ya rayu akan la ilaha illallah kuma ya yi wafati a kan tabacin su wannan ke wasu kuma suka ce abinda ake nufi man kana akhiru kalami ila ilaha illallah wanda ya zo cikawa ya zo wafati magana shi a duniya ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah to in ya faɗi la ilaha illallah Allah ya bai arzikin cikawa da la ilaha illallah kan da mutum ya shiga aljanna ya shiga aljanna saboda me saboda ita la ilaha illallah komi zunubin da yake da shi in dai Allah ya mai arzikin ya cika da wannan kalma ta la ilaha illallah wato saboda ita ba ta bari wani zunubi ba ta shafi shi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ummu hani ibn majah ya rubuce shi wato ta ummu hani diyar abu talib ce ya usu da ali ce ita ummu hali ta ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tasbiqu dhanba ita ba wani aikin da ka tsere mace ita la ilaha illallah ta tsere mu kowane aiki kuma wala ta turku dhanban ba ka barin wani zunubi ba ta shafe shi ba kaga lokacin da ya zo wa fati Allah ya rai arziki cika da la ilaha illallah la ilaha illallah ta shafi komai kaga wala sun tuku san baki ba ba su ba wani zunubi ba ko ba dauki wani ba to arziki ne Allah ya bada shi barka da sallallahu ta'ala alaihi wa sallam falalan la ilaha illallah tana fi yawa akan maganar musamman maganar cikawa da la ilaha illallah hadisai da yawa sun zo akan wannan watan fadala ta la ilaha illallah
وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أصنام فإن جئت بمفتاح له أصنام فتح لك وإلا لم وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أصنام فإن جئت بمفتاح له أصنام فتح لك وإلا لم يفتح لك يفتح لك وقيل لوهب بن منبه أم فنا جوهب بن منبه wannan magana kaga wannan tashin farko dai taliki ne imam bukhari can a cikin kitabun tarih at-tarihul kabir nashi ya yi waslin wannan riwaya ya yi waslinta da abu nu'aymin a cikin hilya shi ma ya yi waslin wannan riwaya ta kan muhammadu da sa'idin da rumana ya kawo wannan saboda za a cikin imam bukhari ce tsala wakilin yi wasu bin nabbihim an ce wa abu nabbihim to kaga bai hannu wa abu nabbihim ba to kaga kenan wannan taliki ne amma ya kawo waslin wanda riwaya mana ya kawo ta isnadin ta can a cikin tarihul kabir abu nu'aym a cikin hilil awliya shi ma ya kawo ta kan muhammad ibn sa'id ibn rumani an ce wa hamdu rabbihim alaysa la ilaha illa allah miftahul janna yanzu la ilaha illa allah ba mabudin aljanna bace ba mabudin aljanna bace mana abinda za a bude a shiga inda ake so a shiga ko kofar da ke rufe to abinda za a buɗe a shiga shi ne ma'anar mafita to mabuɗi yanzu la ilaha illallah ba mabuɗi aljanna bace a wani zai ce miftah aljanna alaysa la ilaha illallah miftah aljanna ya dauki la ilaha illallah wannan jumlar sunan laysa ce miftaha ya zama labarinta kasan tana aiki irin aikin watan kanan ake da yasa zai ƙa'ima to haka wasu kuma suka ce a sunan ta gace shi da miftahu din ya zama mu'akhkhar jinkirta shi akai ai alaysa miftahu janna la ilaha illallah shi mabuda aljanna ba shine la ilaha illallah ba qala bala وهب بن منبه يجي بلا هكذا ولكن ليس مفتاح إلا له أصنام يجي ليس مفتاح يجي ما وني واتمه إلا له أصنام سينا له قولا iba sun dundun yake ba in ka gama kulli sun dundun bai buɗe ba amma in ana so ya buɗe za a yi mai haƙoran da za su yi daidai da haƙoran can ciki yadda in an sa su buɗe da haka ya ce walakin laisa miftahu illa lahu usnanu ba wani mabuɗi sai yana da haƙura fa in ji ita bi muftahin in ka zo da makulli ko mabuɗi lahu asnamin yana da haƙura mutum halak za a buɗe maka wa illa in ka zo ba mabuɗi ko ko ba mabuɗin bai da haƙura lam yuftah lak ba za a buɗe maka ba anan malamai suka yi ta maganganu akan menene asnamin din haƙoran da ke da makulli waɗanda sai an zo da su sannan za su buɗe sai ya ce al'amalu saliha ayyuka na kwarai ayyukan da in an zo da la ilaha illallah sai an zo da ayyukan da mujarradin la ilaha illallah kadai kadai babu ayyuka to ba zai shiga ba don duk inda Allah tabaraka wa ta'ala ce amanu sai ce wa amilu salihat amanu sai ce wa amilu salihat sun yi imani la ilaha illallah ne wa amilu salihat kuma sun yi kyawawan ayyuka amma duk da malamai sun ce akwai ma'ana akwai inda la ilaha illallah ita kadai ce babu amilu salihat ne kuma shi da aljanna domin annabi sallallahu alaihi ya ce ai ita ce ma aslahu salihat ita kanta la ilaha illallah tana cikin al'amalus salihat don haka akwai lokacin da ya rutsi ya rutsi sai ya zama da cewa babu amalus salihat yana musulunta cikin fagen daga kuma aka kashe shi kaga ba lokacin da za a yi sallah lokacin ko lokacin sallar bai yi ba kaga ya ila ya ila ila illallah guda ka shiga da shi aljanna ba sallah ba azumi ba zakka ba komai to
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الاهدب عن المعروف بن سويد عن ابي سر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق
wannan kafin mu shiga wancan hadisi wannan watan afari na wahabu bin munabbihin kamar ishara ce zuwa ga abin da aka ruwaita wanda ibnu ishaq a cikin sira ya ruwaita cewa annabi sallallahu ta'ala sallam lokacin da ya aika al-ala ibn al-hadrami ala ibn al-hadrami wanda yake mai karamar nan ta tafiya kan ruwa ya tattaka kan ruwa ya tafiya gwamna annabi ne sallallahu alaihi wasallam a Bahrain Allah ya tura shi can a matsayin gwamna a Bahrain to shine mai tattaka kan ruwa din al'alamul hamd to lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya aika shi qala manzo Allah ya ce shi idza su inta abta aljanna fa qul biftahu hala ila tajawwa yana tambaye ka menene mabuda an kanka ce la ilaha illallah wannan kuma imam bayhaqi ya rubuta kuma ishara ce hanyar harwaye wannan asali na wa ibn munabbih wa tan ishara ce zuwa ga abin da imam bayhaqi ya rubuta a cikin shu'abul iman imam bayhaqi a cikin shu'abul iman wa tan ya kawo ta kan mu'az bin jabal radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina qa ina ba'athu ila yaman lokacin da manzo Allah aikin mu'az bin jabal zuwa yaman ya ce in na ka sata a ci ahalar kitabi to ka sani ba za ka zoje ahalar kitabi ya su alwar ka bisa aljanna za su tambaye ka dangane da mabuɗin aljanna za su tambaye ka dangane da mabuɗin aljanna fa kul shahadatu allah ilaha illallah ka ci shahadatu allah ilaha illallah amma walakin tuftahu bila asmanin fa in jita bi tuftahi lahu asmanu lahu asmanu futiha wa illa lam yuftah lak ka wannan shara ce zuwa ga wannan abin da wahabib ne mulabbihin ya ruwaita ya ruwaita ya kawo a nan aka ruwaita ta kan shi ishara ce zuwa ga zancen abin sallallahu ta'ala sallam da ya karantar da wata mu'ar ibn jabal radiyallahu anhu حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واسل الاهدف عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اتاني ات من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق wannan hadisi musa bin isma'il at-tirmidhi ya rantsa da inji imam bukhari قال حدثنا مهدي بن ميمون يتي مهدي بن ميمون يا تدني يا تدم قال يتي حدثنا واسل يتي واسل يا تدم الاحدم والدعي ولقبي الاحدم عن المعمور بن سويد شي كما يا كربو يا جد معمور بن سويد ان ابي ذر يا كربو ابو ذر الجفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم abinda abu zarrin algifari ya ce manzana sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce a ta ni atin rabbi atin mai zakewa ya zake man min rabbi daga ubangiji na kaga ba kuma kowa ne ba akwai imam bukhari ya rawaita a cikin kitabul libas riwaya ta kan abin aswadi ta kan abu dharr al-ghifari abin da yake cewa ataitu nabiy sallallahu ta'ala sallallahu alaihi thawbun abyad wa huwa na'imun thumma tabaha wa qad istayqaza na zo da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sai da samu gada mazalla sallallahu alaihi yana lullubi da tufafi kai yana bacci to yana farkawa din nan to sai ki ba ni labarin cewa a tani atin sai aka gano cikin bacci ne da ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa suka karbi wahayi ta cikin bacci don haka ma karatun mu na mako biyu da ya gabata a ummi da Aisha take cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zamo baya mafarki sai abin ya zamo ya kasan kaso wa alfijir ba canji ba sabawa yadda tun manzo Allah ya mafarkin haka haka za a ga ya tabbata to haka manzo Allah sallallahu alaihi ce mai zaiki wa ya zaiki mai shine mala'ika jibril a cikin bacci ya zaiki masa to فأخبرني يبان الأباري أو قال بشرني راوي لا شك أخبرني يجي هو بشرني يجي أخبرني يبان الأباري بشرني يبان بشارة سبود ما كانت لو كده كده بشارة أبدا إن أنجي زوجي لا تفرن سكي za a yi murna za a yi farin ciki da jin wannan abin shi ne guda ko kuma ya ce basharadi ne annahu man mata to in ma koma dai akhbarin ne ikbari kenan ko basharin ne bushara kenan to menene ba da labarin ko bushara ya kunsa annahu wanda lamarin da sha'anin yake man ma ta bil ummati duk wanda ya mutu daga al'ummata sawa'an al'umma ta da'wa ko al'umma ta ijaba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka karɓi kiransa wanda ake ce musulmi ko mu'minai al'umma manzo Allah kenan to haka ma kowa da kowa ma al'umma manzo Allah ne da har waɗanda ma ba su amsa ba suna cikin al'umma na sallallahu alaihi wasallam su ka ga da al'umma ke da da'awa wanda aka ce a kira inda aka ce manzo Allah kira kowa qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a يتبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا دكان الأمة باكي الأمة من الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدعوى سنة الأمة إجابة من ذكرها شيني ما لبسك تدبي قوة annahu mamata duk wanda ya wafati min ummati daga al'ummata la yushriku billahi shay'an bai kara Allah komai dakhala aljanna ya shiga aljanna qultu wa in zana wa in saraqa qultu abu dharr al-ghifari yace wa in zana ya rasulullahi ko yayi zina zai shiga aljannan nan wa in saraqa ko yayi sata zai shiga aljannan nan yana nuna girman laifin waɗanda laifin ɗaurani da zina da sata ya ce wa in zana wa in sata ƙala mazan Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce wa in zana wa in sata ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna in dai bai shirka da Allah in ya yi ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce musu a wata riwaya ya maimaita so biyu ya ce wa in zana wa in saraka ya rasulullah ko ya yi ko ya sata ya rasulullah azza Allah ce in zana wa in saraka ya ce wa in zana wa in saraka ya rasulullah azza Allah ce in zana wa in saraka ya sake cewa wa in zana wa in saraka ya rasulullah ya ce wa in zana wa in saraka رجم عنه أبي ذر وأنا رجم عنه أبي ذر بسبب ترم زهنش أبو ذر معناه أبو ذر يا سوكو بسوكو زي شكا الجنة ومن يتاشي بعد رواية سيكرة جوانا على رجم عنه أبي ذر eh wasu ce sai ya takala ce shi ko abu zarri ya so ko bai so ba sai ya shiga aljanna Allah ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan malamai na maganganu da yawa akan wannan hadisi na watan cewa sab abin da yasa wasu malamai suka ce shi Abu Dharri akwai abin da yake hadi ba ka yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara samun tabbaci saboda yana jin yana hararo ila hadisin la yazni hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min mazinaci bai da lokacin da yake dinan nan yana mai imani sai malamai suka ce yi abin da ake nufi daidai lokacin da zai aikata wannan mugun aiki ko wani iri ne to shi imani kamar riga ce Allah zai aiko mala'ika can saboda alfarmar rigar kada ya saɓi Allah da irin wannan nau'in sabo wannan rigar da tare da shi za ka sai a yi can a ɗauke ta duk abin da zai sai ya ƙara sannan a dawo mashi da rigar imani kaga lokacin da yake yi an cire rigar imani lokacin da yake an cire rigar imani aka ce wannan shine ne abin da yasa imamu a shi abu zarar da gibari ya maimaita ya maimaita sake maimaitawa to sannan wannan aya wasu na watan wannan hadisi ne malamai suka ce yana daga cikin abubuwan da wasu kan dogara da su su kutsa ma watan shari'a ta kunni ta baraka wa ta'ala su ke ta haddi tun da dai an ce zai shiga aljanna sai malamai suka ce to ai shiga aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna to ya shiga zan kasance za ta kasance bayan an sha wuya ko ko za ta kasance kai tsaye kaga ba ba sani ba shi dai kuma duk ba wani wanda zai dogare ya ci haƙƙin wani saboda wani ya ce to ai tunda da yana da la ilaha illallah ko ya mutu akan la ilaha illallah bai shirka to zai shiga aljanna don haka sai ci hakkin kowa bai da ruwa Allah ta bara ko ta'ala bai bar mu wani hakkin wani sai in ta kama ne Allah yake so ya shigar da shi aljanna wanda kuma sai a bisa wata hanya sai Allah ya biya mashi abin da ake bin shi amma bai ce mu wancan ko hankuri ba ba wancan a ce to kai kai hankuri kai kai hankuri ya ci hakkin ka Allah bai haka saboda adalci da saboda adalci sai dai a biya mai ana zo shiga aljanna ko to abiya mushi to sai abiya mushi to haka ne sannan kuma da ya tashi abubakar al-gifari sai kawo laifuka guda biyu ya ce in zina wa in saraka ko da ya yi zina ma'anar zina shi haƙƙin Allah ne ka cuka ba haƙƙin kowa ce zina ke haƙƙullahi ne mahdab sirfa haƙƙin Allah ne tsinta sannan ko sai kawo wa in saraka kuma hadda in ya ci haƙƙin ya yi abin da laifin da shi haƙƙin wani ne a kaga sa ta haƙƙin wani ne eh wasu kuma suka ce a cikin kowane laifi ba haƙƙin laifi a cikin kowane laifi ba haƙƙin laifi hada ma akwai haƙƙin laifi don Allah ya ce ka ai an cewa ka ai an bi an keta haƙƙi ka ai an bi an keta haƙƙi to sai dai haƙƙin yau ina bambanta akwai da haƙƙin laifi Allah ne zai ba haƙƙin dan adam fawa gaba da nashi saboda ni saboda abin da yake nuna Allah ba da adam fawa a haƙƙin gaba da gaba da nashi Allah bai bai ya haƙƙin wani sai dai ya biya kaga ya nuna shi dan adam din haƙƙin shi ne gaba to amma ita zina wal iyaz billahi haqqul lahi bi sisa haƙƙin Allah ne to sai ya zano su ko ya yi kaza ko ya yi kaza ya ce wa in zana wa in saraka rogi ma an ku abi zarrin ko ragi ma an ku abi zarrin ko ala ragmi an fi abi zarrin duk ya kawo shi da ruwa ya wuce.
حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا عامر حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه
هكذا malamai suka ce jami'i tsakanin wannan guda biyu din nan cewa la'in zani da wancan kuma ya ce watan جمع مكانته على قائد أهل السنة بحمل هذا الإيمان الكامل وسكت لا الزاني دين وهو مؤمن بين cikakken imani a gare suka ce kamala imani a gare kamala a gare shi kuma nan cewa wato duk wanda ya mutu akan la ilaha illallah wa la ilaha illallah Allah shirka ba hayyo ba sa to wannan zai shiga aljanna wa in zana wa isa wa in zana wa isa to za ka ce ma'ana ko da ya shiga wuta zai bai dawo to imani da zai bai dawo mutum kawai shi ne bambanci da kare ba wai ba zai shiga wuta ba ne wasu zai buka suna iya kai shi wuta wani ya zuwa lafiya amma bai dawo ma cikin wuta saboda imani
حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت انا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه وانا الحديث امر بن حفص يا من قدم الامام البخاري قال حدثنا ابي yace babana ya zantar da ni shine watan hafsu bin yasin shine wannan Umar ibn Hafsin dan dan Hafs ibn Giyasin to shi kuma Hafs ibn Giyasin yace haddatha yace haddathana al-A'mash yace A'mash yace ya zantar da mu Sulaiman al-A'mash qala haddathana Shaqiq yace Shaqiq ya zantar da mu shi da Shaqiq ibn Salama abinda Shaqiq ya ce Abdullah ya karbu daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu idan aka fike hadisi ya kai ga sahabi kuma aka ce abdullahi ba ce abdullahi bin wani ba to a malaman hadisi da abdullahi bin masudi dan ce abdullahi can kuma a riwaya kafin a kawo kamar ko a tabi'ai ne ko a cikin aka ji a ko tabi'in tabi'ina a ji an ce abdullahi kawai mun bukari aka abdullahi to abdullahi bin mubarak ne wannan abdullahi bin masudi ne radiyallahu anhu da Allah tabbata gare shi kale ya ce قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجي مدار صلى الله عليه وسلم يا شيخ من مات دون دي وفاتي يشرك بالله شيئا ينا الله شركا ينا تارا الله ينا بوتر وني الله دومين akwai riwaya ta tabbatar da bautar wani Allah shi yake ce shirka eh akwai riwaya ta tabbatar da haka yana bautar wani Allah shi ne shirku billahi shaytan dakhalin nara wannan kan ya shiga wuta domin aikin shiga wuta ne yake yi don haka rayuwar ta kare akan haka dakhalin nara zai shiga wuta ko dakhalin nara ya shiga wuta wa qultu abdullahi ibn mas'ud yace qultu ala ni kuma nace man ma ta la shirku billahi shay'an dakhala janna kenan ashe duk wanda ya wafati bai shirka dakhala janna yace zai shiga aljanna domin me domin a shar'i ne an ce wanda ya wa fati yana tara wa Allah yana wa Allah shirka yana wa Allah shirka zai shiga wuta to me kai shi wuta shirka shirka kai shi wuta to in bai shirka fa kaga kenan in bai shirka da kalan janna ya shiga aljanna domin wancan abin da ya kai shi watan abin da ya kai shi wuta shirka kenan wanda bai shirka shi ko watan dakal aljanna ya shiga aljanna za ka aka ce watan sharaɗin shiga wutan ne shirka ya zama sharaɗin shiga wutan to kenan rashin shi ba zai sa a shiga wuta ba kenan to in ba a shiga wuta ba sai aljanna don ba gida na in ba gida na wuta abu shi ne na azara wajen yanzu billahi gidan rahama Allah sa da mutu
باب الامر باتباع الجنائز babul amri bi tibai janaiz wannan babi kenan na umurni da bin janaza bin janaza kaga dai can an yi magana cikawa domin hikimar da ke ciki watan ba kai tsaye sai fara a kama janazar ba shi wanda zai zama janazar to bari mu gaya ya cika bari a yi magana kan cikawa ne ai sai ya cika za a kira shi janaza ko to bari a gaya ya cika wanda sa'idi ne wanda ya cika da la ilaha illallah ko ko akasin haka ne sa'idi ne wanda ya rayu akan la ilaha illallah ko akasin haka ne to yanzu dai mun ji an kai ƙarshen rayuwa ta yanzu ya zama janaza to yanzu hukunce hukuncen da suka rataye da wannan janazar ke wanda ya cika ɗanɗa wanda ake da man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna da haka yanzu ya zama janaza babul amri bi tiba'il jana'iz wannan babu yana magana akan umurni umurni annabi sallallahu alaihi wasallam umurnin da yake a raka janaza a raka janaza ma'ana wanda yau baci a raka shi sawa'an da kai aka yi sallar ko ba da kai aka yi sallar ba raka shi sunna ce a raka shi wanda yau baci sunna ce ko da mutum yake zuwa an gama sallar janaza to kai ce to ai shi ke tunda ba sallar da shi ba shi ba sai raka ba a ya raka ita raka wani matsayin ta daban ya tsaya a yi sallar matsayin shi da fara in ma an je can a tsaya a yi mai tarkini shi ba matsayin shi da fara Allah kana mashi la ilaha illallah saboda tambaya matambaya to wannan kenan
حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن الاشعث قال سمعت معاويه بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونذر المظلوم وإبرار الأسد ورد الصلاة وتجميد العارس ونهانا عن آلية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والعزي والاستبراء
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت الآنس ونهانا عن عانية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقصي والاستبرق kafin shiga hadisin cewa raka ita janaza ko da ba da mutum aka yi sallah ba mutum ma kawai bai san janaza ba kawai ya ga an wuce za a makabarta an wuce da shagon shi ko an wuce inda yake sana'a ko an wuce da wani abu ya iya rufewa ya raka ko da bai san ko da ba ibada ce mu girmama wasu in dai Allah sallallahu ta'ala sallallahu hadisi ga ta ce ya ga an dauko gawa janaba ta bai hudu Allah yana zaune ta ji tsaye dan ada shi da Allah sallallahu in ya ga dauko janaba yana zaune sai ta ji tsaye miki sai su muce sanin sai zaune saboda girmama mu Allah sallallahu alaihi to ran sai sai sabbin fitar sallallahu alaihi wasallam janaba bai hudu ce da suka ce wannan janaza bai gudu ce maza Allah sa sallam sai ce alaysa nafsun don bai gudu ne ba ba rai ba ce kaga ran annabi sa sallam ke girmamawa shi an aje shi gehe wani abu ne ya gurbata ran shi ran yana da matsayi da girma a wajen Allah wani abu ne ya gurbata ran ya zama gurbatacce to don haka ba a ganin wannan gurbataccen alfarmar ran da ke kallo zalla alfarmar rai ya kalla ya ce to in bai hudu ne ba alaisa nafsa ba rai ba ce ba za a tausaya ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan dai manzo Allah sallallahu zai haka ga janaza bai hude janaza ga musulmi ko da mutum bai san wanda ya rasu ba zai tafi araka da shi حدثنا أبو الوليد أبو الوليد يا لطف المشير أبو الوليد هشام بن عبد الملك الدامسي يجي حدثنا شعبة yace shi mutum al-hajjaj ya zantar da mu an al-ash'ari ya karbo daga ash'ar shi wani ash'ar ibn sulaim sulaim ibn al-aswad al-muharibi shi kuma ash'ar ya ce sami'tu muawiya ibn suwayd ibn muqarrin yace ya ji muawiya ibn suwayd ibn muqarrin an al-bara ya ce ibrahim al-azmi radiyallahu tabaraka wa ta'ala abinda bara'u ya ce ƙala ya ce amaranan nabiyu sallallahu ta'ala da yi sallallahu bi sab'in mazalla sallallahu ta'ala sallallahu ya kurce mu bi sab'in da abubuwa bakwai sab'in wannan tarwini iwadun ne wato an anil kalma iwali ne daga kalma kasan tanwini kashi kashi ne akwai iwazu iwali daga harafi abubuwa guda ruwa wani hana hane mu an sauƙin dangane da abubuwa bakwai to abubuwan da manzo Allah umarce mu da su sai za mu ce amara na bin ci bayan janaza ya umarce mu da bin janaza bin janaza shi bin janaza din nan yana da hukunci a wajen fukaha menene matsayin bin janaza nan in kuma za ka bin janaza to na ba za ka shiga gaba ne ko za ka kuma baya ko ka faɗa da ka faɗa da janazar to anan malamai suna da maganganu da yawa a cikin ittibabu da za'ilin abin da ya fi mafifici shi ne a yi tafiya gaban janazar wani shi imam malik ya zaɓa imam mahmud ibn hanbal ya zaɓi wannan da sauransu ne suna da yawa waɗanda sun tafi akan cewa almashi أمام الجنائز يعني tun daga sahabai da sauran zafi da umar rabbi allah tabaraka wa ta'ala an da sauransu su imam maliku imam ahmad ibn hanbal duk sun tafi akan cewa wal mashru amam al janaibi afdal tafiya gaba janaza ya fi saboda sun ce watan su waɗanda za su raka a matsayin masu neman ceto ne da shi mai neman ceto shi ake so shi gaba da an gani sai a ce to su wani da wani ne ka turo to shi ke ba ku ba ku ko a duniya su wani da wani ne ka turo to ba ku shi ke ka ga ya turo su wani da wani da wani a shi don haka sai a shiga gaba don suna nema masa ceto wajen Allah ne shi wanda ya fata to mai neman ceto gaba yake shiga gaba yake shiga don haka kuma akwai hadisai wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ke umarni da mai raka janaza ya shiga gaba kuma zuhri ya ce ya waita daga salihu da abdullahi daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya gaban janaza na ga abubakar na ga umar duka suna tafiya gaban janaza duka wannan don haka imam malik sai gini akan wannan da sauransu dai suna da yawa kan sahabbai da tabi'ai da ayyuma su abu hanifa imam shafi imam ahmad bin hanbal imam malik da sun tafi akan wal mashi amama da nazarci a fitaru to amma wasu kuma irin su ibrahim nakai irin su sufyan thauri da auza'i da suwai da masruq da abu ilama da sauransu da hada zai sun suka sun tafi almashi khalfal jana'iz al-akbar tsayawa in za a raka mamaci to to ya shiga gaba a sa shi gaba masu raka shi suna baya masu raka shi suna baya kuma suka kafa hujja da hadisai waɗanda suke masu yawa su ba sun kafa hujja da hadisai masu yawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ba abin mamaci da sauti shi ake so ba a sun yaya ba a bishi da sauti ko ba a bishi da wuta la ya zuwa mai juli majmai sannan kuma harun wata daga cikin ruwa ya ce ce wala ya shi bayyana ya daidai kada a yi tafiya gaban wata mamaci to sun kafa hujja da wannan irin su su haru misali cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan yamshi khalqa janaza manzo Allah ya tafiya bayan janaza yana tafiya bayan janaza kuma suna da yawa dalilai kuma thabit ibn qais ibn shammas wannan sahabin nan wanda aka kawo iska shi a karatun sati biyu ko na magana mawdu'in garin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yau faki din nan yayi shahada da yayi shahada ya kuma ba da sakon cewa ga wanda ya dauke mai sulki ga kuma inda ya aje sulkin ga kuma halin da ya aje sulkin a tafi a dauko mai sulki dai kuma kada a ɗauka maganar mafarki ce la ta kada ka zaci ce kada ka ce wai da hufin mun ba su zagi a to mai wannan karamar shi ne tsabi shi mutai sun shi mata shi ma da mahaifiyar shi ta rasu to kirista ce to sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya halarci janazar ta yana son ya halarci janazar ta ga ta kuma kirista ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi kada ya halarta amma ka shiga gaba don ya zama babu tare a addini ka shiga gaba cewa ka shiga gaba sai wasu daga malamai suka sa shi cikin dalilan ba a shiga gaban janaza shi ma wani dalili ne yasa aka ce shiga gaban saboda kirista ce ba nasara ce ita mahaifiyar babu duk mafai su ne shamasa amma dai a mafaki abin da ya karfi wani bashi amma mai janaza ce a wani To,
akan kallon kanin a shiga wani karatun akwai tambaya guda biyu a gurin shi na farko wannan hadisin na abu hurairah da aka karanta na dai babu wata hujja wanda barawo zai rike ciki dan yana ganin na aikin masu imani ko kuma zinaci babu wata hujja babu jakoka kuma kutsa ma Allah ne kutsa ma Allah ne ai Allah tabaraka wata'ala shi yace ka ai ka ai la taqrabu zina sannan kuma yace asari asari faqu aidu sannan kuma wanda suka ci dukiya ba ta halal ba sun ci haram sun ci haram kaga duk abubuwa ne dalilin za su hana sata to sai kutsa saboda imani wannan yanzu shi yana cikin mashi'a kawai ma'anar mashi'a in Allah ya so ya yaje mai in Allah ya so kuma ya azabtar da shi kai sai ba mai so ya tafi cikin kila wakala ba mai so kila wakala kuma saka cikin azaba wuta saka daya ba minti ɗaya ba saka daya cikin azaba wuta wulakanci kaskanci to balle magana shekara kaza ko shekara dubu kaza ka ya kona laifin ka ga dai batun abin bai yi ba lamar da ke amma haƙƙi haƙƙi ne wannan al'ayyar sami kama kallon wani biyu a bangaren ma- bangaren malamai akwai abin da ake gani akan shaƙe da mutane ka yi ba ji ba gani na shaƙe da ake dan gaba ji ba gani tsakari wato ainihin sai a cikin yan mintuna an ɗauko an shaƙa Eh.
an kwantar da majina to ainihin musulunci shi akwai wani hukunci da aza a kan shi ko ko da ya hanyar shi ɗaki kan shi to gaskiya ne lam akim alai amma ni abin da nake ɗauka magana ce ta lafiya lafiya ne an tambayi malaman kiwon lafiya sun ce yana da illa ga lafiya to ko ga ce yana da illa domin wala ta kuɗi ake kuma illa ta halka ya zai yana da illa ga addini yana da yana da yana da illa sannan kuma in aka tabbatar da shi ma taba ce misali masu yi sun tabbatar da abinda ake yin taba da shi shi ake yi da shi to kaga ya zama taba ita kuma taba an san hukuncin ta ga musulunci malamai na da maganganu da yawa a kai akwai almubazzaranci akwai halartar da lafiya wato sa lafiya cikin hadari da sauransu to waɗannan abubuwan su za a bi a samo ma wannan abin na daya amma kai tsaye mutum ya ce ma watan haramun ne to zai yi wuya in ba a mai tsoron na abubuwan ba shi abin ma ya yi ne na yake abin da yake abin ma ya yi haramun da yake sannan yana da cutarwa ga lahiya yana da cutarwa ga lahiya haramun ne misali eh yana da cutarwa ga lafiya haramun ne in abin ma ya ne haramun ne waɗanda abubuwa shi za a yi kokari a binciko yanzu a samun ne na zama bayan da irin abin da kamo shi da dai malam ya sha ya sha ka wallahi bai ga bai gane abin da zai yi ko kana lokacin ya sha a wani ko wani ko
sabon shiga sabon shiga wanda ya fara sosai